أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا كبركة مكسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان don ci gaba da karatunmu na rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam wallafawar sa'ad yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala wannan shi ne majalisi na 150 a cikin karatun wannan littafin muna sha shidda ga watan sha'ban hijira da garin maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da biyar ga watan ko hudu ga watan biyu a kalandar bature 2026 idan ba manta ba sati da ya gabata mun fara karatu a kan shahsiya ta 53 shine abu musa al'ashari shahi na 310 yau insha Allah za mu tashi gaba wadda malam zai mana bayani akan halawatu sautihi bil qur'an daɗin murya shi lokacin da abu musa al'ashari yake karanta al'qur'ani haka Allah yake yin baiwa game da bayin shi kamar yadda yake bayyana nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wannan shine tsarin rayuwa zaka ga wani ya dara wani a wuri kaza wani ya dara wani a wuri kaza kai wani ya ma wani ma fincin kau yace ba dan komi ba dan wa'ansu su kasance su ne za su muru wa'ansu wani tilas sai ya zo ya sadda kalkashin wani dan ya samu kaza wani duka baiwa ce ta ubangiji haka kuma ubangiji yake raba baiwar shi a cikin bayi wani ame kaza wani ame kaza wani ame baiwa ilimi wani ame baiwa arzikin kuɗi wani ame baiwa arzikin lahiya wani ame baiwa arzikin ƴaƴa kowa da irin baiwar da Allah yake yi mai haka duk abin da ubangiji ya yi maka to ka tabbatar wannan jarrabawa ce don ya gani ka gode akan ni'imar da aka yi maka ko ba ka gode ba kuma idan ya hana kan jarraba ka ne ya gani ka gode ko ba ka gode ba yana ɗaya daga cikin abin da ba a samu ba wanda ba a samu ba wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake da daɗin murya kamar abu musa ashari can ka gani ana maka bayani irin yadda abubakar siddiq yanzu Allah shi tabbata a gare shi yake da daɗin murya Suriya lokacin da Ibn Duginna lokacin da ya niyyar huta ya hijira daga garin Makka Ibn Duginna ya haɗu da shi akan hanya yake ce mai ka dawo irinka ba irin mutanen da za a hutar da su bane daga ƙasa ba kana sadar da zumunci kana taimakawa mai rauni kana kaza kana kaza kana kaza kuma a hakan za a barka ka huta daga gari bayan mutanen gari suna amfanuwa da kai yace dawo garin gawo garin Makka ni ni zan dauki zan kasance garan ɗinka zan zan kunci al'amarinka duk abin da za a yi maka ko duk abin da aka yi maka kamar ammuni ne a lokacin nan abubakar ya dawo garin makka tare da shi da irbi ibni da ginda suka zo gaban gaban gaban gaban nadi quraish fada ta quraishawa gaban ka'aba ya shelanta musu yace irin wannan mutuma ba irin shi bane ba wanda za a bar shi da wuta daga garin makka ba yana kaza yana kaza yana kaza haka za ku bar shi wuta dan haka daga yau ni ne garan in shi ojiru zan kiyaye shi duk abin da aka yi mai kamar ammuna ne suka ce to sun yarda amma dai da sharadi kan ƙara karanta ƙur'ani ya ringa sallah in ba a cikin gidan shi ba ya ringa hutarwa waje ba hira haka ana nan ana nan abu abu abubakar sai sai dan dauki wani wani bangare na daga gaban gidan shi yace dan zai ringa sallar shi hega yara da mata kowa yana zabuwa dan ya saurari abin da abubakar yake karantawa suka kira ibnu zaginna suka ce me wannan abun ba ya kai tura ta kai bango dan haka daga yau ka zo kama mutumin ka magana in ya cika alkawarin da muka yi ya koma cikin gidan shi ya ringa yin sallah yana karanta qur'anin shi a ɓoye wannan mun me na haka in kuma waje zai huto to ya kama hanya ya bar mana gari daga yau kai ma ka huta daga matsayin garan yan shi sai ya ce to ibi ne da ginna mun hada ma da ubangiji ba muka dogara ba don haka rike abin ka bana su ubangijin shi ne galibi na wannan duka yana nuna maka irin daɗin karatu wanda Allah ya baiwa abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi to bangaren murya da kyakkyawan sauti ba kamar abu musa al'ashari kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana mala yake cewa lam yakun fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ahadun ahsan sautan min abi musa al'ashari radiyallahu anhu babu a cikin sahabban manzan Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi wanda ya kamo abu musa al'ashari daɗin murya lokacin da ake karanta alkur'ani wannan babu a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa na abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya aba Musa laqad u'tita mizmaran min mazamir ali Dawud daga abi Musa al-Ash'ari yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi haka Imam Imam Tirmidhi ya wutar da shi a cikin sunan din shi yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya ce ya aba musa ya kai abu musa al'ashari laƙaɗo wa waɗita mizmaran min mazamiri ali da'udu tabbas ubangijinka ya maka kyauta ya maka baiwa sarewa daga cikin sarewun iyan annabi da'udu ita kuma kasan sarewa idan ana ana ana kada ta hatta da maciji likimo yake yi barin zina ga dan adam ana kada ta saboda zakin ta to haka ubangiji yama ali yama yama yama abu musa al-ashari kyauta baiwar murya baiwar sauti irin baiwar da ubangiji yayi game da iyallan ali daud game da iyallan annabi daud alaihi salatu wassalam in aka ce nan kinaya ne mizmar kenan sarewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kinaya ne akan kyan sautin shi da daddadan sauti lokacin da yake karanta alqur'ani wa an anas qala inna aba musa kana hulu sauti fa qama laylatan yusalli fa sami'a azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallama fa qumna yastami'na falamma asbaha qila lahu inna an-nisa sami'atka qala law alimtu la habbartukunna tahbiran wa la shawwaqtukunna tashwiqan daga anas yarda Allah shi tabbata a gare shi shi ma wannan riwaya isnadin ta isnadi ne mai kyau ibnu sa'ad a cikin tabaqatul kubra ya hutar da hadisin daga anas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa inna aba musa kana hulus sauta lalle abu musa al-ash'ari yana da daddadan murya faƙama lailatan yusalli wata rana sai ya tashi yana yin sallah a cikin masallacin manza Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi mun san kuma yanda yanda gidajen manzan Allah ko dakuna na matekun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke gindin masallaci hatta ma da ɗakin Aisha ta gatta tana huda uwa cikin masallacin manzan Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi wata rana Abu Musa al-Ash'ari ya tashi yana sallah da dare fa sami'a azwajun nabi sallallahu alaihi wasallama matekun manzan Allah tsira da abincin Allah shi tabbata a gare su sai suka ji murya abu musa al'ashari a cikin masallaci ne tashi take yi fa kuma ya stamina sai suka tashi suka zo suna sauraron wannan karatun na alkur'ani falamma asbaha lokacin da aka wayi gari qila lahu sai ake bashi labari ya abu musa al-ashari abun ban mamaki jiya wai mate kun manzon Allah ne innan nisaa sab innan nisaa sami'atka lalle mate ku jiya sun tsaya sun saurari karatunka daga cikin mate kun ma har da iyallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iyayen mu ne kaga wannan ba karamar daraja bace ba a ce ga kanan kana karatun alqur'ani mutane sun zo sun yi ta suna sauraron ka shi bai san abin da ake yi ba zuciyar shi tana cikin sallah hankalin shi yana gun ubangijin shi ƙara sai abu musal ashari yake cewa lau alimtu ya ce da na san suna saurara ta daga cikin waɗanda suke saurara ta matekun manzan Allah ya ce lahabbartu kunna tahbiran ai da na ƙarawa muryata daɗi akan daɗin daga gare ta ya ce wala shawwaktu kunna tashwiqan da na ƙara sa muku san saurara alƙur'ani a cikin rayukanku kaga wannan wani sai ya ce a ai wannan ai riya ce wannan baya da cikin riya baiwa ce ubangiji in ya maka ka rairaye qur'ani yanda ubangiji yake so a rairaya shi dan ma miye ake so warattilil qur'ana tartila ka karanta alqur'ani daki bayan daki yanda aka sabkar da shi ka zayyana muryar ka ka kawatar da ita wannan shi ake so amma dai ba karanta karanta kana karanta alqur'ani ba sai ka ce wanda aka aka sari makogaranka da da adda ba a'a ka dade muryarka ka zayyana alqur'ani ya huto kamar yanda ya kamata a ce an saurare shi saboda babu wani abu wanda yake da dadi yake da dadin saurara kamar alqur'ani shi ne kwanan baya wani muna hira da shi ko muna tare da shi muka ta yi wani masallaci muka yi sallah limamin wani ba misire ne yana karanta alkur'ani iya karantawa shi ne da muka hutu ya ce wannan in awa goma zai yana karanta alkur'ani ai ba damuwa ya ce amma dai a gida ka zo ana maka karatu alkur'ani ana maka walle ne za ya ga shi hafin karasa me yake maka daɗi ya ce daga an mara sallah ya kashi kai ma kan ka kosa da sallah ya ce amma dai wannan awa goma zai ana sallah ya ce ba wata koshi wannan shi ne ake so lokacin da Allah ya baka dama ka karanta alkur'ani ko ka harkace alkur'ani ko Allah baka dama karanta shi to kai kokari ka zayyana muryarka wannan baya daga cikin babin riya a ina yake koma babin riya shine kana karatun ga irin muryar da Allah baka kana kokarin ka zayyana kai kankan qur'ani ya maka dadi waɗanda suke saurara ya musu dadi wannan kuma cikin ibada amma dai kana wannan halin sai kaga wani ya gitto wanda kana son ka samu wani abu daga gindin shi ko kuma kana so ya dan daga matsayinka a cikin al'umma ko wanda sai ka me da wannan niyyar taka kana yi ne don wane gani a'a to a wannan halin shine kayi riya amma dai kana yi dan ka ji dadin abin da kake yi kuma ka samu karbuwa a gun ubangiji saboda shi kanshi ubangiji inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba inna allaha jamilun yuhibbut jamal allah tsarkakakke ne baya son abu in ba wanda yake dadadde ba tsarkakakke ba Allah mai kyau ne baya son wani abu wanda yake gajal-gajal yana son mai kyau da haka in ka samu damar ka zayyana muryar ka iya zayyanawa ka zayyana lokacin da kake karanta alkur'ani in ka ji wani malamin wani harami yanda yake karanta alkur'ani kaga kana iya kwaikwayon muryar shi kai ma ka yi kokari ka kwaikwaya duk dan ka ringa dadadar da mamunka ko ƴan uwanka wanda kake karanta musu alkur'ani su ji daɗi su ji halawa alkur'ani su ji ɗanɗano da zaƙi na alkur'ani shine wa qala abu musa wa qala abu usman an-nahdi usman an-nahdi abu musa abu abu usman an-nahdi yake cewa ma sami'tu mizmar yace bin taba jin wata sarewa ba wadda aka wadda aka kada ta ko wadda aka busa ta wala tambura ko kuma wani gurmi at-tamburi shine ina tunanin shine gurmi wanda makada suke amfani kamar dan karamin gitar din nan me me me me wannan yawa me me ganga a cikin shi shine gurmi ko shine ake kira tambura hatta da da, da faransai tambur suke kiran shi yake cewa wala fanajan asana shi shine irin wannan abin da masu orchestra suke yi in an yi yayi karan nan wannan na horantin nan guda biyu shine ko kuma masu kalallo zaka gani suna kada su guda biyu suna kara sai ake shi ma asana shi ne yake cewa kaga shi ma aka buga shi shi ma wani kara daban yake bada barantana wanda ya iya buga shi zaka gani in ya saba su zaka ga ya bada wani kara daban yake cewa to shi ake kira da as-sanaj yace ahsan min sauti abu musa yace wanda yayi kyau ko yayi dadi idan aka kada shi ko aka reraya shi ko aka busa shi kamar sautin abu musa al-ash'ari kai ka ce wata na'ura ce aka kawo ake sayyara ta take karawa take ragewa take setuwa take insha Allah Allah kai mu gida aljanna sai mu umurce shi ya karanta wani Qur'ani mu ci irin wannan murya Allah kai mu insha Allah yace in kana la yusalli bina yace idan ya kasance abu musa al'ashari yana sallah tare da mu ko yana mana sallah ya ce fanawaddu annahu qara al-baqara sai mu ji ma da amma a ce a cikin sallar tashi suratul baqara ya karanta mana kaga wannan shi ke tabbatar maka lalle abin da yake hutabuwa daga bakin shi sautin mai dadi ne sabanin in wani ne yake karanta maka zaka ji daga ya karanta aya goma karatun ma ya fita daga kanka barandana aka samu wanda bai iya tajwidi ba ya hada can ya karya can ka ji karatu da lahnul jali a cikin shi ya ce wallahi in yana mana karatu ya ce he mu ji da hamma a ce suratul baƙara abu musul ashari yake karanta mana ya ce min husni sautihi na daga daɗin muryar shi wani abi salma daga abi salma kana umar idan jalasa indahu abu musa umar yarda Allah shi tabbata a gare shi idan abu musa al'ashari ya zo ya zamuna a fada shi rubba ma kala lahu ya ce takanyu a wannan halin sai ya ce wa abu musa al'ashari zakirna ya abu musa a ya aka yi abu musa wannan ka tunatar da mu wani abin da yake cikin alkur'ani don me don abu musa al'ashari yana da wata murya wadda tana karawa mai sauraron alkur'ani nutsuwa ya ce fa ya kara sai abu musa al'ashari sai ya so makaranta alkur'ani kasai idan ana karanta maka kaji ƙur'anin ya haɗu zaka shi tsit hankali ya koma wurin abin da ake ake ake karantawa a wannan halin sai kaji bawa yana nema ya za a yi tadabburi da abin da yake cikin alƙur'ani inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahidun وعن أبي نضرة قال عمر لأبي موسى دك أبي نضرة عمر يكي تيوى أبي موسى العشاري شوقنا إلى ربنا يكي أبو موسى العشاري كما ننتنا تدم كوكا آرى من سمع بنجم الشوق شيني تقبنا باكا دشي كوكنا دشي كي نيمن دلي أكنش shi ake kira da ashauka ya kai abu musa al'ashari ka ƙara mana manan shauki zuwa ga ubangijinmu faƙara sai ya karanta faƙalu assalat assalat sai a ce sallah sallah faƙala a walasna fi salatin shin lokacin da abu musa al'ashari yake karanta mana alƙurani wai ba wai a cikin sallah muke ba sun mamanta saboda daɗin abin da yake karanta musu na daga alƙur'ani ina fatan an fahimci abinda abu nadra yake so ya bayyana mana umar idan ya zo wurin abu idan abu musa ashari ya zo sai ya ce ya kai umar ka shawwaka mana zuwa ga ubangijin ko ka daɗa mana ka daɗa mana shaukin mana zuwa ga ubangijin mu sai abu musa ashari ya fara karanta alqur'ani lokacin sallah ya shigo sai a ce lokacin sallah yayi sai umar ya ringa cewa shin wai ba a cikin sallah ba muke ba me yake nuna maka irin nutsuwa da suka samu iya nutsuwa lokacin da abu musa ashari yake karanta musu wannan alqur'ani ya sanya lokacin wallahi baka iya matsala daɗi da farin ciki farantana mutumin da ya san alƙur'ani an samu wani wanda yake da murya mai daɗi ya zo yana karanta mai alƙur'ani kai ko muryar bata da daɗi in ka san alƙur'ani ka san ma'anonin alƙur'ani aka zo ana karanta maka alƙur'ani wallahi zaka ji ba wani abu mai daɗi kamar alƙur'ani manzo Allah ba ya umarci Abdullahi bin Mas'ud ya karanta mai alƙur'ani ba yake cewa manzo Allah ya za yin karanta maka alƙur'ani kuma alƙur'anin kai ba aka sabkar ma yace ina so ne in ji shi a bakin wani wanda yake koma bayana ya fara karanta min ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin har zuwa inda ya kawo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin wa ji'na bika ala haula'i shahida sai gashi nan sahabbai suna bugun Abu Musa al-Ash'ari ya tsaye da karatu ya tsaye da karatu saboda manzo Allah kurma hawaye suke zubowa a cikin shi me yake nuna maka ya ji daɗin karatu ya fahimci abin da ake kuma ya samu nutsuwa a cikin ran shi kuma yana ɗaya daga cikin siffa ta imani in kana so ka tabbatar lalle zuciyarka da kwai imani a cikin ta shine lokacin da aka karanta maka alkur'ani zaka ji imani ya ƙara a cikin zuciyarka khasatan lokacin da kake iya fahimta wani abu daga cikin abin da ake karanta maka na daga daga alkur'ani ki sanya kullum nake cewa wallahi wanda bai san ma'anonin alkur'ani ba an tahi an bar shi in ya ake ka yi ƙoƙari ka ringa hararwa na ɗauki sura ɗaya na ɗauki aya biyar ka yi ƙoƙari ka san ma'anar wannan ayoyin da ka ɗauka halin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna zawwa ne a karantar da su aya biyar in aka koya musu wannan aya biyar ɗin ba sa aiki da ita sun fahimce ta sun san ma'anoninta sannan su yi aiki da ita sannan su harkace sannan su dawo a ƙara musu wata biyar ɗin kaga wannan shi zai baka labarin in ka zo duk lokacin da ka karanta wannan ayar ka san wannan ayar menene ake nuhata da ita lokacin ina yamma da kai wata yan makaranta da muka yi mafi yawa in mun yi karatu ko idan muka gama sura to sai an yi fassarar ta a gurguje fassara ce wadda zata baka damar ka fahimci menene a cikin meye ya kunshi wannan sura in ka zo ka rike wannan ayar fassararta ka rike waccan ayar fassararta ko da ake kaddarawa daddare ka shiga wani kiyamun laili ka karanta wannan ayar ka maimaita ta ka maimaita ta zaka ga kana ihdarin ma'anoninta zaka san menene ubangiji yake nufata da kai akan wannan ayar saboda wannan alqur'anin dukkan shi kwato kam in shi in dai zaka karanta zaka gani da kai ake da halin ka ake da wani abu wanda da zaka kasance a cikin shi yanzu aka zo ana maka bayanin shi a qur'anin nan zaka ji kamar yanzu ne ake saukan maka da shi ba wani abu wanda yake na rayuwar ka ta yau ko ta gobe wallahi fati an ambaton maka shi a cikin alkur'ani so da yawa za ka zo ka ji malami yana karatu ka zo ya karanta wata aya ya fassara sai ka ji kamar ya san abin da ka aikata ɗazu ko kuma ya san irin kumcin da ka shiga ɗazu ga magani nan ya baka a cikin alkur'ani wannan shine alqur'ani hudan wa shifa'un lima fi sudur shiriya ne kuma waraka ne da abin da yake cikin zukata ni kokari duk yanda za a yi mu fahimci wani abu daga cikin shi ko da mu fahimci dukkan dukkan abin da yake cikin shi gashi na alhamdulillah malamai kullum fassara shi suke yi ka dauka ko da a waya ka ringa saurara kana jin fassara abinda a wannan aya kaza kenan haka take nuhata ko kuma a'a gashi nan an ru an buga shi da kowane yare da yaren ka ma na Hausa an buga in kana iya karanta ka dauka ka karanta ka ji wannan aya ga abinda take wani zai ce maka wallahi wannan aya burge ni take saboda su ne su ne yake karanta ta in yazo yana wani sha yana wani maddi mai dadi to kai kokari ka san menene ma'anar wannan mafi yawa wanda ya san alqur'ani zaka gani in yazo yana karanta shi kai tsaye zaka gani in karatun shi ya canza sabida ma'anar abin da yake so ya isar maka da sakon wannan fa sakon fa mai karhi ne ba sai a isar maka da shi khasatan ka dauki misali limamman harami zaka gani yana karanta alkur'ani yana karanta hankali kwance hankali kwance hankali kwance idan ya zo inda ya kamata a ja kunne zaka gani ya daga maka murya don ya tabbatar maka ba wasa ba ake yi ba in ya zo maka ayoyi na azaba zai bayyana maka wannan ayoyi ne na azaba ana karanta kai kanka kasan wannan ba lafiya ba to haka ake so ka san ma'ana alkur'ani ya kasance kana da ritim na karanta alkur'ani Allah ya datar da mu Allah sanya alkur'anin nan mai ceton mu ne mu da iyayen mu a gobe kiyama ya sanya gatan mu ne duniya da gobe kiyama sai malai ya tsallaka gaba ta gaba yake cewa haya'uhu wa iffatu kumiyar shi da kame kanshi wannan kuma yana ɗaya daga cikin daga cikin siffa ta imani ko ta mummulki kumiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wal haya'u shu'batun min al iman kumiya wani bangare ne na daga imani ta sanya manzo Allah ya mana kashe di idza lam tastahi fasna bima fasna ma shi'ta in dai baka da kumiya kai in nan tsagera ne to ka tai ka aikata abinda kaga dama a rayuwa ba wanda zai ce maka tats kumiya ita take gadarwa bawa daraja a rayuwar shi haka a gobe kiyama kuma in kana so ka ga makura ta kumiya ka zo kan Usman bin Affan wanda a cikin sahabbai yayi fincin kau wurin kumiya kai wanda ma mala'iku suke jin kumiyar shi manzan Allah yake jin kumiyar shi Usman ko yayi tsaye dan tsirecin shi ya bayyana shi kadai a cikin bandaki baya yi yana kumiya yana kumya wanzu Allah Umar abubakar yana tare da shi tun ya sha kware Umar ya shigo manzo Allah tun ya sha kware abubakar ya shigo bai liƙe tun ya sha ba Umar ya shigo tun ya sha kware bai liƙe ta ba Usman ya yi sallama sai gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin ya gyara cikin shi aka tambaya ya dai manzo Allah ya ce ya za in kijin kumiyar wanda mala'iku suke jin kumiyar shi aiwa sun sun riga ya san sha Allah ya riga ya ba su sai dai mu ta fata Allah ya ba mu tsatsagen farcen su shine nan yana ɗaya daga cikin imani a ce wani yana da yana da haya yana da kumiya a cikin rayuwar shi duk wanda ku yake da kumiya wani abin da kaga wani yana wucewa ko wani da wani suna kallon ka bai kamata ka yi shi ba saboda kumiya sai ka dauke kanka wallahi ka tabbatar kan kana da ibadi wannan zaka gani in waye a wurin wallahi ba hankalin shi kwance zai iya ashar wanda ya ga dama a wannan wurin to wannan ko bincike imanin shi saboda kumya wani bangare ne na daga imani al'iffa ita kuma shine kame kai a same ka da kame kai duk abinda zai kai ya kasance sabani ne ko zai zubda maka mutunci ko wani abu makamanci haka ka nisance shi ɗari bisa ɗari yana ɗaya daga cikin halin abu musa al'ashari kumiya da kame kai mala yake cewa ƙwala abu musa al'ashari abu musa al'ashari yake bayyana mana la'antum la man kharayya min rihi zifatin ahabba ilayya min an yamtali min rihi imra'atin yake cewa wannan hudodin hanci na guda biyu yace su cika da warin mushi warin bunga ko bunga ta mushi ya ce ya yi alheri da wata mata ta gitta a gabana kamshin turarenta ya cika hancina wannan me yake nuna maka yana nuna maka kame kai na daga fitina ta daga mata sabida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana mana kashedi yana cewa kun gani banu Isra'il fitinar su akan mata ta ƙari da ita ubangiji ya jarrabe su suka gaza sha to da haka hankali kashedin ku kuma shi ne ke cewa wannan yana nuna maka iya kame kan shi liƙe idan shi kamar yadda ubangiji ya umarce mu kullil mu'minina yaghuddu kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum cikin suratul nur ka faɗi mummunai wannan idanuwan nasu su killace su su sha makance su kadda su ringa kallon haram abinda ba halatta musu ba su kalla da wannan idanuwansu wa yahfazu furujahum kuma su kiyaye gabansu saboda duk wata banna wadda gaba yake tabbatarwa albarkacin ido in ido bai gani ba gangar jiki ta yi sha'awa zuciya ta yi sha'awa shi gaba bai gaskatawa shi ne ubangiji ya mana wannan kashinti ka iyaye ka iya iya makura ta iyawaka ka kiyaye shi sanya manzo Allah ya mana ka shedin zama akan titi in ba makawa sai an zamana akan titin to fa'atu kullazi haqqin haqqahu aw fa'atu tariqa haqqaha ku bawa wannan hanya haƙƙinta in abin in ya bujuro maka to fa inna laka ula wa laysat laka saniya gani na harko ubangiji ya yahe maka saboda ba a san ranka bane ba ka zamana akan titi saboda kasuwarka saboda wata mu'amala wadda kake yi saboda kaza saboda kaza saboda kaza to wannan ganin na harko da zaka yi kai kokari ka killace idan ka kakanta ka sake komawa ka kalla amma dai shaidani sai ya ce maka da ka kalli na harkon ka kauda sai dan koma gani ya ne ne wani kaya ne aka sa ya ne ne ya je mar wannan duka wannan yana ɗaya daga cikin rudi na daga shaidani shi sun ya manzo Allah ya mana kashe di mu nisanci zama akan titina to idan ba makawa to kana da dama kallo na harko ba shiri ba wannan hankalin shi ba a wannan ba sai an bada labari zai ce ai ina da aikan nan harko sai ya juya ya kalla to wannan sabo ka aikata akan baka gani ba ka kalla to wannan ka kauda kanka kanda ka sake komawa ka kalla su kuma mata wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wa liyadribna bi khumrihinna ala jubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bulatihinna wa abaihinna wa abai bulatihinna wa ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw attabi'ina ghayri ulil irbati min ar-rijali aw at-tifli alladhina lam yazharu ala awrati an-nisa wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun mu'minuna allakum tuflihuna ubangiji ya zana mana abubuwan da aka shar'anta wa mata bai kamata ba su yi shi ba bai kamata ba mace ta bayyana ta ringa kallon mazan da ba nata ba su kiyaye idanuwansu su kiyaye gannansu da abin da yake ba halakinsu ba haka kadda su kiyaye gabansu haka kuma kadda su ringa bayyana kawarsu sai ga wanda ubangiji ya umarta su bayyana mijinta sannan babanta mammatta wannan baban mijinta ɗiyanta ɗiyan mijinta wannan dukansu ko yaron da bai kai mahulki ba yaron da bai balaga ba a cikin gidanta wanda suka mallaka na daga bayansu duka an halatta mata kuma aka mata kashedi wala yadribna bi arjulihinna liyublaw ma yukhfina min zinatihinna kasancewa al'adarsa suna sanya waraware ko sarka a kawawuwan su to kadda idan sun zo su huce ta bangaren maza su ringa buga kawawuwan su dan wannan sarkokin nasu na kafa su ringa ƙara a ya kasance wani ya mai da intibahin shi akan kafarta haramun ne a gare ta ta aiwatar da haka to shi kuma yanzu yanayin lokacin da muke da muke rayuwa a cikin shi ba a ce ba a zagin zamani saboda inna Allah huwa dahar Allah shine zamani ba za ka ce zamani ya lalace ba wannan bai dace ba saboda Allah shine zamani yanda yanayin tarbiyya ta koma abinda ta koma uwaye sun yi sakaki sun bar ɗiyansa sun mutu kuma su kuma ya kasance ana ta'arrudi akan fitinoni tsakanin su ɗiyan da aka sake suka huto da samari wanda suke yawo akan gari kai ba ma samarin ba hallar tija shi inda iyayen za su yi ƙoƙari su kiyaye ɗiyansu su hana su huta in ba da larura ba in za a hutan ma da larurar a yi kokari a killace ta yadda addinin ya ba da dama da sanya kawa kawar ta lullube ta huskar ta lullube ta a same ta da hijabin ta hijabi na musulunci wallahi za a magance dukkan wata matsala kai kankan kana da yakinin diyarka za ta huta ta ta yi ta dawo ba wani abu wanda kake saran zai ta arodi a kanta saboda in ba mutumin kirki ba ba wanda zai yi gani ya ba ba na banza ba ya gito wurinta ba a wannan wasan zai ne ku shaha masa lahiya wannan babu ci duk wanda ba armi ya tashi ba to wallahi tallahi ba zai neme ta ba saboda ya san ba mace ni la'ana to wannan shine abin da iyaye ya kamata su yi game da iyansu in sun yi hakan sun kare mutuncin iyansu sun kare mutuncin kansu sun kare wa samarin da suke unguwarsu samarin da suke gani mutuncinsu to sai dai hakan kullum tana gagara kullum abin da yake gagara kenan matsalar ba daga samarin ba ne ba in dai za mu tsaya mu yi wa kan ma'adalci matsalar daga uwayen yara ne masu 'yan mata inda za su kiyaye su san wani irin sutura iyansu za su sa lokacin da suke huta wa'ansu kawaye iyansu suke mu'amala da su wallahi an magance matsala Allah da ya ƙara kiyaye mu ya ƙara mana imani ya ƙara kiyaye matanmu da samarinmu sai mala yake cewa an anasin anna aba musa kana lahu sarawirun yalbasuhu makhafata an yatakashaf anas bin malik yace kaga abu musa al-ash'ari shi baya ɗaya daga cikin waɗanda suke sanya izari da ridani a'a wanduna ya samu wanduna yake sanyawa a cikin shi yace makhafata an yatakashaf saboda gudun kurum kada al'aurar shi ta kwari ai an ba mu dama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kamar yadda Umar yake bayyana mana a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kai wanda tufa ɗaya na kan gare shi izari ɗaya na kan gare shi yake sanyawa zo yi sallah yace da kai kuma wanda yana da izari da ridai da kai wanda izari gare shi da da da riga da kai wanda sirwal gare shi wando gare shi da riga da kai wanda riga gare shi da izari da kai wanda wando gare shi da ridai haka haka kowa wanda ubangiji yanda ya yalwata mi a cikin arzikin shi abin da yake samu kenan to wannan shi abu musa al'ashari yana taka tsantsa yana neman wanduna ya sanya a jikin shi saboda kada al'aurar shi ta bayyana wannan kaga yana nuna maka kame kai na abu musa al'ashari kuma haka ake son musulmi kada ya kasance ya sanya satira wadda zata bayyanar mai da al'aura ya sanya wata bodi ko wani wando wanda yake matsatsai wanda daga an gani ana ganin bayan shi ana ganin gaban shi bai dacewa a kuma wannan shi ma idan ka yi hakan kai ma ka arna da kanka game da fitina ka wuce wa'ansu sun kalle ka ka tayar musu da fitinarsu ko ka tayar musu sha'awarsu abinda kuma bai dace ba da haka kiyaye tuha tuha ita ce wadda addini ya sare ko addini ya umarce mu mu sanya tuhar da ba za ta bayyanar maka da al'aura ba ita ce addini ya baka dama ka sanya ba wai ce maka ba a ai sai tuha ta musulmai ko tuha ta al'ada ko da ta kahurai ce in dai za ta kiyaye maka al'aura baka da matsala da ita manzo Allah ya sa tuhar kahurai ya sanya ambijaniya ko ya sanya wannan wannan wannan alburda shamiya ne ne yake wannan wannan hadiyyar kyautar da abuja mai yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin da manzan Allah ya sanya ta ya ce saƙar garin sham garin sham kuma a wancan lokacin daru kufurin ne gari ne na kafurai manzan Allah aka mai kyautar rigar da aka saƙa ta a can manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sa ya zo sallah yana cikin sallah ya ga wannan rigar tana nema ta fitintine shi aka gama sallah ya hudda ta ya bada ya ce a mayar wa abuja mu da wannan rigar kada ta an taftina ni ta kusa ta fitine ni lokacin da nake cikin sallah ta hutar da ni a cikin sallah ina ganin zanen da aka yi mata da irin sakar da aka yi mata gwanin kyau ya ce ta kusa ta fitine ni ya ce don haka a mayar wa abuja mu wannan rigar ya zo min da ambijaniya ta abuja mu ambijaniya ita ce babbar rigar da ita ko batta da saka batta da zane a cikinta a ga wannan halakka ne ka sanya irin kowace tuha amma ne da sharaɗin tuhar da ba za ta ɗauke maka hankali ba ko tuhar da ba ta bayyana maka ba al'aurarka ba ko tuhar da ba za ta ɗauɗaga ka ba ta kai ka wani matsayi yadda za ka ringa ganin kowa a ƙasa ta ɗora maka girman kan da allah bai ɗora maka ba wallahu ta'ala a adam yanzu za mu tsaya a nan sabida lokaci ya kai a sauran minti biyar to wata gaba ce sabuwa zan mu shiga lokacin ba ya ba mu dama ba ko muka shige ta ina tunanin mun kai wurin hamsin kama mu yi da sallah sai dai ko inda tambaya sai mu cike yin tibiyar inda shi in allah sa mu sani na'am na'am na'am na'am ga wanda bai yi azumi na shi matsalar ga wanda bai iya azumi dalilin dattijantaka su baya kama shi an ba shi dama ya ciyas ciyar wannan koma riwaya ta anas bin malik yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da ya koma fasara a can ya rayu can Allah bai cikawa shekaru sun ja anas bin malik in ɗaya ga wata ramadan ya shiga sai ya tattara mutum talatin ya ce su da su da abinci wanda yake abinci wanda za a ci ya ce su da su ya musu walima su kowa ya ce ko shi to shi ke shi ya sauke na shi ko allah yake kaddarawa bai kai ba talatin in ba shi dai ya riga dai ya sauke abin da yake kai shi na wannan wata kenan kana iyawa ɗaya ga watan ramadan ka tattara jama'a mutum talatin ka ce su ne shi abin da ya yi shi ne ciyesuwa aka ce ifa'am ciyesuwa ka ba da abincin da kai za ka iya ci ko matsakaicin abincin da kuke ci a gidanku in kuma ka ga dama sai ka yi makurata ka ƙure lamba sama da abincin da kake ci a kyautatawa ce ka yi wa kanka ka yi wa ma'aikata shi ne amma dai ba matsalar ka ba da ɗanye akan wannan matsala in ka ba ɗanye to waye zai ta yi ya za a iya wannan yanzu ɗanyen nawa ne za ka ba da wanda zai kasance daidai gwargwadon abin da zai ci mutumin nan kame abin da shi ma saboda wata ne wanda mutane suna bukata abincin ka dafa ka hudda kwano daya mai kyau ka bada fi sabilillahi ka bada dan wannan fidiya ce game da ma'aikata wannan shi ne abin da yake amma dai mas'alar ka hudda danye wannan ba ta taso ba yi abinci it'amu asharati masakin mu koma kan waccan ni kiyasi akan da it'amu asharati masakin min awsat ma tu'imuna ahlikum aw kiswatu aw tahriru raqaba wannan game da waccan kafara ka ciye su da miskini guda goma daga matsakaicin abincin da kake ciye su da iyalanka mas'alar ka ba da danyen abinci wannan ba taso ba ka dafa yadda za ka ce su da iyalanka in ka tashi su haka kake kawo musu ka tahiyar ka a yi ka ba da kudin cewa yi ka ba da kaza yi ka ba da kaza ka dafa matsakaicin abin da kake ce sai iyalanka ko kuma abin da ya yi in ka nema ka kyautata ko irin abin da kake ci a gidanka amma dai kai yi kasa da matsakaicin abin da kake ciyar da iyalanka ba ka zo baka yi garo garo ba shinkafa da wake kurum ka bada ba kai ka sani a gidanka in ka ce a yi yara ba sa ci ba madai ne ta yi raki ta ce wannan abun ba in an yi yau aka yi gobe eh an kokanta to wannan bai kamata ka ce su abinda zaka ci su matsakaicin abinda wa kasatan lokaci ne na yarwa ana samu ana sayan kaza ana cin mai daɗi abinda kai ka hudda kwano ɗaya a kowane yini ka bada in ka ga tara talatin in a lokaci ɗaya zai maka wahala haka kai ma ba kai ba kenan abinda ne za a ci a gidan nakan shi ne za a hudda a bada wallahu ta'ala a'lam rishin lahiya rishin lahiyar da ake tunanin ba za a warke ba ilal abad rishin lahiya ce ya tahi shi ma kuma ya kasance da examen na atibba likitoci wanda suke mutakhassisin fil fan wanda sun san specialist a bangaren suka rigaye suka tabbatar maka lallewa ne kana da estoma wannan estoma taka da zaka yi awa uku baka ci abinci ba to zaka shiga cikin wani hali wanda wallahi he Allah kada ya san abin da zaka yi zaka ringa faduwa kana suma kana kaza ko za ta janyo maka bannar da ko rashin lahiyar da ma in ka kwanta ba a san tashin ka ba to kaga wannan su suka tabbatar maka suna da ilimi akan haka kenan rishin lahiya ce wadda ba ma sa ran warkewa akan ta to kai ma hukuncin ka daya da hukuncin wannan tsohon wanda aka umarce shi ya ce su amma dai rashin lahiya kurmi yana zaune da cewa wallahi in na yi azumin na wallahi gamuwa nake da wahala an ya ko bana mun bana iya wato baka da baka da uzuri akan ubangiji wannan kuma in ka koma da kai da ubangiji da kwaita amma dai ka yi kokari ka tahi a auna ka abu wanda yake na gaskiya wanda ya san bangaren aikin shi ne dama aikin shi ne to yawa ne gaskiya in kayi da kai takura takurar nan za ta iya ayyo makaza da shi kuma dama tsari na addinin musulunci ana gusar da karamar banna babbar banna akan karamar banna kaga wannan min ba min hadal babu sai aka hada ka hukuncin ka da latijan da ai shi ma tsohon ha abada ba zai bar shi ba kuma ba a sa ran a nan gaba zai sake dawowa yaro ya samu karfin da zai iya yin azumi dan haka dukkan ku hukuncin ku daya rashin lahiyar da ba a sa ran warkewa akan shi wallahu ta'ala a'lam insha Allah abinda makaranta daidai Allah ba mu dade shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomasu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda kuma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amana arziki na nesa da na kusa da suke bar adda na fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuriya mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya ma sauran kwanukan mu albarka muna tawassali ga wannan zama da muka yi dukkan mai bukata abun ubangiji muna fatan ubangiji ya tabbatar mai da abin da ranshi take so ya sanya albarka a ciki kuma duk abin da yake sharri ne game da rayuwa game da addini game da iyali muna fatan ubangiji ya baddala mana shi da mafi alkhairi kuma ya sanya albarka a ciki mamatanmu da suka rigaye mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya saukar da rahama a cikin kabarurrukan su ya gafarta musu ya sanya aljanna ita ce makomar su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik